إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام وقد سمعتم في الخطبة الماضية أنواع العبادة وقد بينت وشرحت لكم معنى الدعاء فاليوم أذكر لكم الخوف قال المصنف رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والخوف نوعان خوف جبلي طبيعي فطري وهذا لا إثم عليه وأما الخوف الذي لا ينبغي أن تصرفه إلا لله تبارك وتعالى فهو خوف الضرر والنفع فيجب أن يكون العبد على يقين بأن الضرر والنفع بيد الله تبارك وتعالى قال الحافظ بن حجر إن الخوف من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان وقال شيخ الإسلام بن تيمية الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله إن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه ونسب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال ووصف لهم شدة عذابه وأداء عقابه التي عدها لمن عصاه ليتقوه بسال الأعمال إلى آخر ما قال ومن دأب السالين الخوف من سوء الخوف من سوء الخاتمه قال ولما نام سفيان الثوري على فراش الموت بكى فدخل عليه أحد الناس ليعوده فسمع بكاء بكاء فقال يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك قال فأخذ عودا صغيرا من الأرض وقال لا والله لذنوبي أهون عندي من مثل هذا ثم بكى وعلى صوته وقال ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت وهذا مثل هذا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعزتي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي أيها الأخوة الكرام وهذا يوسف عليه السلام بعد كل ما لقي من من البئر إلى الملك ها هو يقول رب قد آتيتنا من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إن ومسلمي أتقيتي ganin har yanzu ci gaba da bayanin al'amari mahi girma mahimmanci a gare mu kan dukkan bayi shine mas'alar tauhidi muna cikin bayani na littafin al'usulun salasa yan wa bayan bayanai a darasi da ya gabata na waccan juma'a mun yi bayanai na al'ibadat ya ambaci ababai da dama wanda kowanne iya ɗaukan sunan ibada a sati da ya gabata mun yi bayani akan menene addu'a a yau insha Allah cikin wa'annan abin da muka ji a sati da ya gabata zai bi ɗaya bayan ɗaya ko ne ya bayani kan shi mu kuma zaman sharhi da zai kan wannan insha Allah yan uwa a yau za mu yi bayani akan alkhawf da muka ambata a sati da ya gabata yan uwa me ma'ana yake ce alkhawf ya kawo alkhawf cikin ibada yace dalilin cikin haka fadar Allah subhanahu wataala kada ku ji tsoron su ma'ana mutane ku ji tsoro na in kuna da imani yan uwa illa tsoro iri biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a ɗan adam haka Allah ya halice ka kana tsoron zaki kana tsoron kura kana tsoron abu da mai haɗari kana tsoron halaka ɗabi'a ta ɗan adam iya tsoro mai tsoro wannan daban ne akwai tsoro wanda na tsammanin alkhairi ko sharri arziki ko talauci wani abu daban wanda dai anda Allah ne kada yake yi irin wannan shine yake magana yana daga cikin ibada amma mutum ya ga kura ko zaki ya tsere ko wuka ya gudu wannan ba ke tsoro na wanda ce laihi ne a wanda ake kira laihi ne kuma ibada ce in kama wani Allah ka shirka da Allah irin wannan tsoro na tsammanin alkhairi ko shari daga wajen wani da kamar kullum muna bayani a yau ganin imanin mutane hanyoyin sadarwa da suka yawa kwalluwa an juya kwalluwa mutane ta kuma kaman ta mutanen yamma ko marasa addini kullum abin da yake kanmu arziki rishin arziki talauci rayuwa mai kyau kaza tana hannun wani kana hangen wani shi gwani mutumin shi ma ta kanshi yake mai kashi ne da wutsari kuma cikin cike da kashi da wutsari wala ba abin da yake ma kashi balle kai maka to yau mutane mafi yawa mun ɗauki rayuwarmu jin daɗi talauci arziki ga wasu bayan Allah inda daɗi a yabe su an ba daɗi a wajen titi ana ana a zage su a yi kaza kaza su kawo jin daɗi su kawo matsalar ta yawa muna kuka gare ku haka ake yau ba to irin wannan ba na mai imani ba tsammanin alkhairi ko sharri daga wajen wani ko bi ka san Allah ne in yi baka ba mai hana ka dukkin ka dake a duniya in yi baka wannan ya cikin nasun Qur'ani da Sunna idan Allah ya baka ba mai hana in kuma hana ka ba mai baka dan haka kullun da matsala mu koma ga Allah mu koma ga Allah shi zai warware inda dadi shi zai ma gode farko wannan shine magana akan tsoro irin wanda ke nau'i na imani yan na magana an hana kama wani sai Allah sai ya kama ganganu yan a cewa dai irin wannan bayani na tsoro wanda ake ce haramu ne na tsammanin alkhairi kushe daga wajen wani shine ba amma kowa sai Allah amma tsoron abu mai hadari kowa ya tsoron shi in wa bayan haka maka bayani na magabata Hafiz bin Hajar ke cewa abin da kira tsoro abin da duk zai kame ka ya hana ka saban Allah kenan me kana tsoron kamun Allah ka tsoron da gobe kiyama Allah tsaye da kai ma tambaya ko ma azabar shi tsoron kamun Allah yakan hana bawa saban Allah ya kai magana ta Ibn Najib al-Hanbali cewa Allah subhanahu wataala ya halicci halittu da man yayi mu dan mu san shi mu kadaita shi da ibada mu ji tsoron shi kuma ya kawo mana dalilai masu tabbatarwa da cewa masu tabbatar da girman shi da ɗaukakan shi don mu ji tsoron shi mu kawace masaɓan shi kuma wannan tsoro ba na abin tsoro ba tsoro na girmamawa da so Allah kuma ya siffanta mana tsananin azaba ta gobe kiyama irin ta gidan lahira don mutum ya guje ma shiga wannan hali mara kyau ya saba ma Allah in waye daga cikin halin mutanen kwarai so in wa mutum akwai abu da yawa na tsoro cewa kai ne bawa duk wani a cikin manan kowa kana jiran hoton rai baɗaɓo da duniya baka da tabbas a wani hali za ka bar duniya kai ne wannan kin baka tabbas yare zaman ka na kabari baka tabbas yare tashin ka kiyama a wani hali za ta gobe kiyama bayan haka me zai kana hudin kiyama duwan tsoro da kamata mai imani ya zama to akan wannan hali yan uwan magabata na kwarai kun mutanen kwarai wallahi suna cikin halin tsoro hatta da annabawa akan a wani hali za su cika a wani hali za su cika muka misali nan na sufyan sauri ya zo rishin lahiya ta mutuwa ya saka yawon shi da kuka wani ya ga kukan ya yawa ya ce ya imam ta ba abdullah kana tsoro ne kana tsoro allah ya kawo maka da lahinka ne ko menene ya ce lamarin ba haka beki ya ɗauko wani ɗan ice haka ɗan haƙi a ƙasa ce kaga lahina walla ba na tsoron laihi na sama da wani ice mana ban da kukan laihi ya manya wa a'a ya ce abinda na ina tsoro a ɗauke mini imani kayan mutu ya tsoron rabuwa da imani kai shi kama an ƙare kai zaune a wajen ka zuke kama kai an ƙare ba kun kuwa mu zama yana janna ko an ƙare ayan wa idan baka duniya ba akwai matsala wallahi kana cikin tsoro duk masu haka suke magabata mataka baka zo ka bar duniya ba wallahi kana da matsala baka tabbas baka garanti mun kai misali ya tabbata imam ahmad ibn hanbal cikin me yake ce me yake ce sunan shi imam shi da imam sunna shugaba gaba daya imam sunna jama'a imam sunna jama'a imam abdul bin hanbal gashi an ce ya zo rasuwa an jiya iya da abokai suna tare da shi suna mai tarkin kalmar kalmar shahada qul la ilaha illallah la ilaha illallah sai suka iya ce la la ba'd la ba'd la ba'd hankalin sai tashi imam guda na ahlus sunna jama'a ya rika ce la ba'd la ba'd can ashe ba mutuwa bace zo ya dan buguwa ne irin wannan dai iya cikin magagi sai ka hankalin shi suka ce imam hankalin ya tashi akan yace muna lakanta ma kalmar la ilaha illallah amma kana ta la la ba la ba yace wallahi kalmar shahada tana nan a cikin zuciyata ina tare da ita kuma yace abin da yau kana gare ni shedan ne ya gito mini yake ce mu futani ya amar ka tsira dan su ya yaye kamar wasu yace kamar ya kare shaidan shi Ahmad ka tsira gare ka tsira gare ni ita lala mata kare a jiki na kai kake ba amince da kai ba mata kare na rai a jiki na ba amince maka cin ka ba a cikin shaidan yake kutum cewa ashe shaidan baya rabuwa da bawa sai ga dauke rashi kace wa shaidan ya kare da kai shikenan ka ka'a shaidan matuka kana lunwashi wala yana da kuɗi kanka ya ma da yawa daga cikin mutane makirci a wajen mutuwa ya kawo maka abu na yaudara kan ce mata ruwa ya kai maka ma cewa ga addini nasaranci shi ne mafi addini ga yahudanci ya bashir ba abubuwa na kafurci wajen mutuwa bai baranka in ga ya barka kuna an ɗauke ranka ok don haka kenan ba maganar mutum ya ce a shi kenan mu an kare ya aljanna a akwai aiki ruwa ka ruwa ya tabbatatta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya rantsuwa ce da buwayata Allah ya na rantsuwa da buwayata in ji Allah ba na haɗa ma bawa na tsoro biyu ko aminci biyu ba sa haɗuwa ga bawa na tsoro biyu ba sa haɗuwa haka aminci biyu sa haɗuwa me yake magana annabi ce yace Allah ce idan bawa na a nan duniya ya amincewa azaba ta shi shikenan ba ruwan shi an kare ta ko gobe kiyama ranar ta da bayina zan tsoratar da shi sai zai tashi cikin halin firgici da miya nake na ya amince ka kiri ya zama dan tamori ba ruwan shi kurin yi abin da ya ga dama abin da ya mai daɗi yayi ba mai daɗi bai bari shi ne kenan ya cika aminci kenan yace duk wanda ya amince a magacin al'anar duniya shi kenan kare ta gobe kiyama Allah ce zan tsoratar da shi a ranta da bai yace amma wanda ya ji tsoro na a nan duniya ni kuma gobe kiyama zan tada shi cikin aminci dan uwa kaga kenan nan maganar menene a nan baiwa kenan a nan ka ji tsoron Allah gobe kama ka ji tsoro ka ka hurgita amma a nan an kai ce da ke ɗan tamore ne a a ka gama yawo Allah kiyaye in wa muna magana a nan na kawo bayani na ku diba annabi Allah Yusuf alaihi salam annabi Yusuf alaihi salam muna labarin Yusuf alaihi salam kisa shi doguwa ku diba irin din hanyoyi da ya bi tun daga rijiya zuwa gidan kaza zuwa gidan wani fitirin mata zuwa ga yusuf a sanama a kan gadon sarauta bayan da duk yan wani gaba da fami sun zo mulki ya tabbata amma menene yusuf ke hanga yanzu kai allah yake ba labari ga wata ganawa da ya da ubangiji ya taro ya ubangiji ka ban wani abu daga cikin mulkinka ka ba ni fasarar mahulki ya allah fatirar samawati wal ard ya allah mahalicin samai da kasai Allah makajin samai da kasai an ta wali fi duniya Allah kai ne waliyina ba ni da wani sai kai duniya da lahira me ke nema tawaffani musulman wa alqini bi salihin Allah ina roƙonka ka amshe ne na ina musulmi kuma ina kuma gare ka ka sa ni layin bayanka mana na kwarai wannan wa annabin Allah ne haka ga mutun iya gushi an kare kamar mu an kare kamar mu namu ne malla wallahi kai mai imani ka da addini ma aiki ga zon cikin halin cikin hattara mun karanta ayatul qur'ani Allah subhanahu wataala ke cewa wanda ya tsaya wa amma man khafa maqama rabbi wannan nafsa anil hawa duk wanda ya ji tsoron tsayawa gobe kiyama a gaban ubangiji me yace wannan nafsa anil hawa kaga zuciya ya hana ran shi abinda take so kan ya karantar da mu zuciya wani abu ne wanda he kana fama da shi bangaren sabon Allah kana muƙawama iya so kakkai iya so kakkai kamar da malami ke cewa النفس كالطفل ان تهمله شبا على حبر da wani tafi mai muftami ma na maka yake tafi yake cewa zuciya kamar yaro ne karimi idan ko yaro karimi ya shan nono he zama kawo ya yaro yaje so yaje so ya shan nono yaje kawo iya yaro da kawo shi so shan nono amma tun iya karimi in ya zo aka ce aka hana shi ya dawo wuta ture shi gobe tace zo ma ko tace zo bai zama bai bukatar nono ya kare da shi to ta ma zuciya ma na haka take tana son saban Allah kai mukawama in menene kakkai yau sai ka an waye gari ba ka sha'awar saman Allah ba amma me yake bukata mu kawo mu tsoron ma annaka ya fama da zuciyarka dan wa ban haka bayan magana tsoro na bangaren saman Allah har ta ibada kana son tashi cikin dare baka iya kiuya ko da ka abi a da wure da wure ka yi biyu bi bi bi ma kurin kaka ce eh na goma na sha daya da mai mai har mai har da mai yawa watan zai kasa fara kai biyun ka kai daya kai wutiri ko kai biyar a hankali a hankali kada mukawama sai ka ga wata ran ka sha ɗaya ma bai ce ba komi amma abin da ke bukata kullun zuciya ka rika mata train ka mata train ma'ana ka ba ta horo kada daurewa batta so kai batta so kai bangar zaben Allah tana so ka ayi ka ayi insha Allah za a waye gari ka zama to mutum na kware amma sai da mukawama amma dan haka ta kace bayani na yau bayani ne kan al-khawf maganar tsoro Allah sa mu cikin masu tsoron shi assalamu alaikum